zai yi a wurin an fahimta ana zancen haƙurin Allah haƙurin Allah to dai- yana so ku gan shi haƙurin sai ya bayyana shine annabi ana cewa mai kyauta mai kyauta mai karamci mai karamci sai ya bayyana ya bayyana kasan shine a zahiru an fahimta Allah sarkin gaskiya kenan yana so yana maka haka nan sai ya bayyana a- da da wannan siffata sau shi yasa ba a kwatanta manzon Allah da wani halitta ko abin da ya kama da wani a'a shi lamarinsa duka wato lamarin Allah ne bayyana a gurin kawai shi kenan shi yasa ya ce wasta alana min jibali farana a cikin a cikin attaura wasta alana min jibali farana jibali farana ai makka kenan ta ce farana duwatsunta to a nan ubangiji ya isti'ila ne an fahimta yawwa isti'ilanin Allah kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam to ولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم راى القلوب الاله انباء بالتدي كنبعه قد بلى كفلا من الغنم ولا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ne murya bai daga ta ta taimaka dai dan zaman namu dan kalilan ne mazala ya kawo mu fi kulli mutarakin hatta ka fi kanala haman ala wa dami ولا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ودل فرار فكادوا يكبتون لي يشلا أشاء المعنى إكبان والرخم ولا يصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم بالليالي ولا يدرون إدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الهرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما الدين غيب حل ساعتهم بكل قلب إلى لهم الحدى كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يجر بار خميس فوق سابعة يرمي بمهد من الأبدان منتدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق shi كلهم alfasul saminu kenan fasali na takwas ijtihadin nabi sallallahu alaihi wa sallama abu- a cikin ijtihadi na annabi wato wato tsayawarsa a cikin lamarin Allah da gida da waje da tausasawa da tsaurarawa da shafa da kuma ɗaukan makami ko ina annabi ne sallallahu alaihi wasallama yake cewa an ba'u bi isatihi shi za ku kamo نعم
sukan ce fa'ili ko نعم an ba bi satihi wato labaran aiko annabi ra'at qulubal ida ta furgita ta razana zukatan makiya Allah din da suke ka gane kana ba'atin kaman ruri ne na zaki ita ce na ba'atu wato su larabawa saboda yalwar ya- yalwar harshen su duk kowane nau'i na dabba suna da sunan kukanta kamar yadda wani muna da dan wannan ko zakara ba ma cewa ya kara sai mu ce ya cara doki ba ma cewa ya kuka sai mu ce ya haniniya ko ba hakan nan ba to haka irin wannan irin wannan amma da wasu duk sai mu hada su mu ce kuka to su duk sai sun rare wannan bedin na akuya ya bambanta da na sa da kuma shi kuma yake wo din nan ba su ba za su hada guri ɗaya ba sai kukan saniya ko kukan akuya sai sun rarraba kowanne da lugarsa saboda harshen annabi harshen qur'ani ka gane dan kai rikita ko lamarin to naba'atu ruri kenan na zaki kamar dai yadda ka san rurin zaki aji falar da ta karya gufulan rafkanannu minal ganami da ta fasa shine ta fasa su wato fasawa abinda fasawar da ake nufi a nan tarwatsa abu in aka ce ya fasa taro to shine ijifali kenan aji falar fasa taro kenan kamar yadda ka san ruri na zaki aji falar da ta fasa gufula wato marafkanin garke minal ganami na awaki kananan dabbobi ya kaga zaki ya kuka bari da wane ne ya kaga za su yi? ai sai ka gani suna je kukansa kaga garken ya fashe ko mazala manzala bai gushe ba ya mu yana gamo da su fi kulle mu'tarakin a cikin dukkan fagen fama hatta har sai da hakau suka kwaikwayi lahaman a- bil- a- lahaman ala wadami suka kwaikwayi lahaman wato a, tsokan nama alawadami a bisa runuho runo an san runo abinda ake da irin wayan nan da ake gasa nama a kai shine runo ko shi wasu kuma su ce wato gadon kara na mahauci wanda yake shimfiɗa kilishi dinnan a kai ma'ana dai wa gamu duk abinda ake dora nama a kai an fahimta ko gasashe ko wanda ake nufin gyara shi ko wane da sauransu shine muke cewa runo an fahimta Ga suka kwaikwai kai ka ce nama ne su alawa da bilkana saboda gorar mashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya mai da su abincin ungulai da zakoki makiya Allah ka gani wa firara sun guraci wato su shara a guje fakadu sun kusanta ya gabe duna wato su yi gurin wato su yi gurin su yi kwaɗayin ashila'a gaɓoɓi shalat da ta tashi ta yi sama ta yi shalalleku kenan suke cewa ma'al ikibani tare da gaggafawar rahami da mikiya bihi saboda gudun nan nasu wato shi balarabe babu tashin hankali a gurinsa irin ya gamu da abokin fada ya gudu a ai mutuwa ta fi komai sauki a kan ya gamu da abokin wani fada ya gudu ya share a guje ai ya gama ai wannan mutuwar ta fiye masa a zo a soke shi da makami ya mutu ya shara guda ya tsira da ransa a ina ai bai tsira da ransa ba shi a gurinsa balarabe yanda ɗabi'arsa take a shi yasa nake cewa kamar yanzu ba larabawa a duniya yawa ainihin ɗabi'a ta balarabe da ya gudu to gwanda a gunduwa gunduwa da namansa haka gudu yake a gurinsu saboda har abadal abidina wato an bar musu da shi kansa da zuriyarsa da gidansa ya bar musu abin faɗi har a daɗe ƙasa su a gurinsa haka larabawa suke saboda gudu a gurin yake to amma gamuwa da annabi ta sa su sun gurace sun so gudu sai da ya zama na kusan sun dinga son ina ma a ce wato sun mutu sun mutu kamun su gamu da shi da mikiya da ungulaye suna zuwa suna ɗebe namansu suna tafiya da su su cinye ya fi musu sauƙi a kan gamu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda tashin hankali na yaƙinsa wa dul firara kenan haka ne tamdil layali kwanuka suna ta shuɗewa wa laye da runa iddata ha ba tare da sun san lissafin ta ba sai sun gigice in yau nawa ga wata ne ba ai ba ma zan ce yau nawa ga wani wata muke ciki ne ne suna ta so a shuhurul hurmi su zo watanni masu alfarma su zo a samu a sarara ka gani wala ya durna iddata ba sa sanin lissafin ta malam ta kun min layalil ashhurul hurmi muddin ba sa cikin dararen wato al ashhuri watannin nan al hurmi masu alfarma su ne kawai suke sanin lissafin ta ka annama dini kai ka ce addini daifo wani bako ne hallasa hatahum da ya sauka farfajiyarsu bi kulle ƙaramin da dukkan sadauki ƙarami mai ƙanwa shine tsananin kwaɗayi kenan ila lahamil ida'i zuwa naman makiya an fahimta mai tsananin kwaɗayi zuwa ga naman makiya ya jirru bahar hamisin manzo Allah yana jaye da kogin nan na wato na sadaukai wanda yake mai kusurwa biyar shine hamisu wato ya tashi fita ba fita yake haka kawai a warkace ba a kwashi zuka kawai a fita ba a'a idan aka ce wasu daga hoto da za su tashi daga gefe daga hoto da za su tashi wasu sai su tashi daga wajen yan kaba in za a nufi barno misali an fahimta wasu sai su tashi sai su taso daga wajen irin can wajen abin nan na'iba nan ko can gaba wajen ƙarfi haka za a karkasa su wato akwai yadda yake kasa rundunarsa manzala akwai kalbul jeshi ita ce uwar yaƙi kenan uwar yaƙi to a kotar rundunar take daga can gefen kudu ita kuma ita ma duk jiha ɗaya za ku nufa amma ta tana daga wajen kudu ita ce ke ce maimanatul jeshi akwai maisaratul jeshi wanda ta tashi wajen fuska arewa sannan akwai saƙatu wanda suke suna kamar nan suna bayan ku daga yamman ku suna biye da ku a baya sannan akwai muqaddimatul jeshi suna can gaba su kuma sun kai wajen wudin to haka ake kasa rundunar wato kashi biyar hakan nan take kowane akwai dabarar yaƙi a cikin wannan alharbi kuda a kasan manzala yadda zai faɗa nan gaba wato diga diginsa ya kudubul mihrabi wal harbi a masallaci shine mai shirya sahu a wajen artabu wajen yaƙi nan ma shine kwamanda mai shirya sahun yaƙi alaihi salatu wassalamu to wannan sai annabi fa Mhm. in gwanin sallah ne kai ba gwanin yaƙi ba ne kai Mhm. irin su kuma halidu bin walidu gwanayen yaƙi to su falalarsa tana can fagen fama ba za ka ji sa a nan ba Mhm. suna haddasa na babu wannan kuma sai sa abu hurera ka taɓa jin an ce abu hurera ga takobi a hannunsa ka gani ka gani ya jirru bahara hamisin shine yana jaye da kogin a wato sadaukai mai kusurwa biyar fauka sabi hatin suna tafe akan wato sabi hatin ita ce wata mai ninkaya wato tunda an ce bahara hamisin to kaga bahari yana buƙatar kuma ninkaya ai a cikin sa ai akan akan mai ninkaya shine abubuwan hawansu yarmi wannan kogi na sadaukai yana jifa bemaujin da igiyar ruwa ka san haka igiyar ruwa take tasowa kamar an wurgo ta ko yana jifa da igiyar ruwa amma igiyar ruwan minal abdali na sadaukai kuma multaɗimi mai dukan juna shi ke- wato wannan abin nan ɗin, wannan kogin saboda tsananin ƙarfinsa shi ne multaɗimi kenan ka gani to mu ci gaba mu ci gaba مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كل يمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم من كل منتدب لله محتسب يسلو بمستسل للكفر مستلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أتى غدا ملة الإسلام وعيبهم من بعد غربتها موصولة الرحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مقبولة أبدا منهم بخير أب وخير بعد فلم تيتم ولم تيمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم الجبال فسال عنهم مسادمهم ما زرع منهم في كل مستدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصل ونانا وصل بدرا وصل هودا فصول حسب لهم أرها من الوهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم المدر البيد هم رباد ما ورد من الهدى كل مسود من اللمم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين بسمر الحق ما ترك كلامهم حرف جسم غير منعدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم شاكي السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما من السلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يهدي إليك رياه النسر نشرتهم فتاسب الزهر في الأكمام كل كمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم في ظهور الخير نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الهزم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دار القلوب إلى من باسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الفاتح
وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين